الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو تقوس قوتن ذو الحج شكرة دبو دير داري حدود أربعين دبيو هجرية وانديدات شدا Sha takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da da ashirin ɗaya miladiya muna darasi na casa'in da shida a cikin wannan littafi mai albarka muktasar zadul ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya muhammadu ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala muna ba wa uwa hanzari da uzuri na rashin fara karatu da wuri saboda larurar abin hawa da muka samu a hanya muna fatan Allah ya ba mu ladan jinkirin idan za a iya tunawa muna kan fasali da yake magana akan akmalul khalqi inda Allah azza wa jalla man akmala maratibal jihadi kulliha mun yi magana akan alam samun radadi a rayuwa samun bacin rai samun damuwa samun bayan da ake so ba ibn al-qayyim Allah ya masa rahama ya kawo ka'idoji da bayanai na hikimomi na ilimi da kuma abin da Allah ya riga ya kaddara sunnar rayuwa ne dole mutum sai ya game da abin da zai bakanta masa sai ya game da abin da zai bata masa rai amma idan ya yi haƙuri to yana cikin maɗaukaka bayan ya kawo a waɗannan bayanai sai ce wa hada ya hasulu li kulli ahadin fa innal insana la budda lahu an ya'isha ma'an nas wa lahum iradatun yatlubuna minhum muwafaqatahum 'alayha fa in lam yaf'al adahu wa azabuhu wa in wafaqahum hasala lahu al-adha wal adhabu taratan minhum wa taratan min ghayrihim kaman indahu dinun wa tuqan halla bayna qaumin fujjarin ظلمه لا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته سكوته عنهم فإن فعل السلم من شرهم في الابتداء في الابتداء ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وإن سلم منهم فلا بد أن يهان على يد غيرهم فالحزم كل الحزم الأخذ بما قالته عائشة رضي الله عنها لمؤاوية من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا ما لهيك cewa sunna ne ta rayuwa ba wani wanda wato damuwa ba za ta iya samunsa ba ko ɓacin rai ba zai same shi ba matuƙar mutum ne kuma ya zo duniya wa haza ya suru likulli ahadin kowane mutum sai haka ta same shi rayuwa ta ɗan adam dole ne ya rayu da mutane shi ya sa ya ce fal'insanu ya ishu ma'an nas dole ka rayu da mutane don zaman lafiyanka shine kana da mutane rayuwa da mutane yanzu da kowa zai mutu ya zama sai aljanu aka baka da su ba ka ji daɗin rayuwar ba da kowa zai mutu a ce an barka da dabbobin garinku da awakin garinku da shanun garinku ba ka taɓa jin daɗin rayuwar ba to shi yasa yake cewa labudda lahu an yayi shama'an nas dan adam dole ne ya rayu tare da mutane to amma su mutane kala-kala ne kuma suna da bukatunsu walahum iradatun yatlubuna minhum muwafaqatahum alaiha suna da manufofin su da suke so shi mutum ya rinka musu ya wato muwafaqa kai yanzu kamar misalin kana da abokinka yana da wata manufa a zuciya wanda yake so ka rinka kasancewa tare da shi ka daina saba masa har ma in ka kasance kana saba mutum zai ce ai wani baya so na ai wani in na faɗa abu yana saba mu to in kana da shugaba ma yana da irada da yake so ka rinka wato ka rinka yi masa muwafaka ka rinka yin tarayya da shi akan wannan irada akan wannan abin da yake nufi fa in lam yaf'al azahu wa azabu idan bai aikata haka ba waɗannan mutane da yake tare da su sai su cutar da shi su azabtar da shi abinda ake so a ce a nan akwai mutanen da in baka musu abin da suke so ba za su yi maka azaba akwai mutanen da idan baka bi ra'ayinsu ba to za su iya jefa ka cikin kunci za su iya gaba da kai za su iya faɗa da kai idan ma suna da ƙarfi a kanka to tabbas sai sun yi amfani da ƙarfinsu sun cutar da kai akwai mutanen da suke hakan jimil qaim azawhu wa azabu amma da zaka yi tarayya da su wa in wafaqahum hasala lahu al-adha wal azab inda zaka yi wato zaka yi tarayya da su din ma kuma sai ka gamu da wato adha da al-azab din taratan minhum wani lokacin daga gare su wa taratan min ghairihim wani lokacin daga wadansu su abinda ake nufi ko kai musu muwafaka ko baka yi musu muwafaka ba sunnar rayuwa ne sai ka gamu da cutarwa ɗin ta wajensu ko ta wajen wasunsu idan wancan bai taɓa ka ba bai cutar da kai ba bai zage ka ba bai kai ka kurkuku ya ɗaure ka ba bai ma kaza ba to wataƙila wani kuma sai ma haka sunnar rayuwa take wani ma za ka yana ta fushi da kai baka san ma ka masa laifi ba kai baka sani ba amma yana ta faɗa da kai yace kaman indahu dinun wa tuqan halla baina qaumin fujjarin zalama kamar mutumin da yake da addini kuma kamar mutumin da yake da takawa ya fada hannun mutanen da suke fajirai azzalumai ku kwatanta wani mai addini ne wani mai tsoron Allah ne wani mai takawa ne sai ya fada hannun mutanen da suke masu wato wato fasikai ne kuma fajirai azzalumai ta yadda ba za su iya yin fajircinsu ba da zaluncinsu ba sai in ya musu muwafaka wala ya tamakkanuna min fujurihim wa zulmihim illa bi muwafaqati lahum an yanayin da ba za su iya yin zaluncinsu ko ba za su yin fajircinsu watakila zina watakila neman mata watakila kaza watakila kaza sai in wannan ya buɗe ƙofa ma'ana sai an samu dama an shiga ta ɓangaren ka kai musu muwafaka ko kuma kai shiru ko kai musu muwafaka ko kai shiru ka kai magana idan kai haka salima min sharrihim fil ibtida to zaka kubuta daga sharrin su a farko abinda yake so ya nuna ma akwai mutanen da kana tare da su idan kai magana akan yadda suke yi za su cutar da kai idan kai shiru akan yadda suke yi to zaka kubuta daga cutar wasu saboda baka ce komai a kansu ba ko kuma kai tarayya da su sai ka kubuta yace amma fa thumma yatasallatuna alayhi bil ihanati wal adha adhafa ma kana yakhafuhu ibtida'an walau ankara alayhi koda sun kyale shi saboda yayi shiru a kansu watakila kamar ka ce mai malamin addini ne sahibu dinin wa tuqan mai addini da takawa yana tare da mutane azzalumai ko dai ya musu muwafaka ya tarayya da su akan zaluncin su shikenan a zauna lafiya ko kuma ya daina wa'azi akan su ya yi shiru shikenan ya kubuta daga cutar wasu a farko ko kuma ya yi magana ya ga wulakanci sau nawa ne ake samu wasu din suke yin magana akan abin da ake yi na ba daidai ba amma kuma a su gamu da cuta wataƙila a ɗaure mutum watakila a kashe mutum watakila a je a yi wa mutum sharri watakila watakila watakila abubuwa da yawa waɗanda za su baka mamaki da yake samun ahaluddini wattaqwa ga masu addini da masu takawa to amma anan ibn qayyim abin da yake so nuna idan ma kai shiru baka yi magana akan barnar mai barna ba kai shiru kana ganin ka kubuta to a farko ne daga baya sai ya zo ya yi tasalludi a kanka shi ne sun mai tasallatu na alai su wulaƙanta ka bil ihanati wal da cutarwa ga shi ka yi shiru ba ka yi magana a kansu ba amma wallahi ƙarshen labarin sai sun ja ka a ƙasa sai sun wulaƙanta ka ninki ninkin ba ninkin dama ka sani ka yi magana akan barna da suke idan أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم in da kana jin tsoron in kai musu magana za su yi ma azaba za su cutar da kai za su ma kaza to za a zo yanayin da ka yi shiru ɗin ma ba ka yi magana a kansu ba wallahi in suka samu dama kuma sai sun zo sun cutar da kai ninkin dama magana kai da ka fi samun sauki kai ka ce ibn qayyim yana rayuwa ne a wannan zamanin wallahi wa in salima minhum ko da ya kubuta da gare su fala budda an yuhana ala yadi ghairihim to ku sai ya wulakanta a hannun wasu wasu in ma ka kubuta daga hannun waɗannan mutane don kasu cutar da kai saboda jagorori ne ko shugabanni ne to wallahi sai ka gamu da wulakanci a hannun wasu ba su ba a dunkule ya koyan uwana abin da yake nufi kamar yadda ya rufe ya ce a yi hazama a himmatu al'akhdhu bima qalatu aisha a yi riko da abin da nana aisha take cewa ga mu'awiya duk wanda ya yardar da Allah da fushin mutane kafahu Allahu mu'natan nas to Allah zai isan masa wato wahalhalun mutane da nauye-nauyen mutane abin da ake nufi wanda ya yi ƙoƙari ya aikata abin da Allah yake so ko da mutane za su yi fushi da shi to Allah zai ɗauki nauyin kare shi daga wahalhalun mutane da cutarwar mutane da matsalolin mutane zan maimaita duk wanda ya zaɓi yardar Allah ya yi abin da Allah yake so amma wannan abin zai iya bayuwa zuwa ga mutane su yi fushi da shi can Allah ya yarda da shi amma ko mutane fa ba sa son sa to Allah zai ɗauki nauyin kare shi daga sharrin mutanen ko da sun yi ƙoƙarin su yi masa sharri saboda ya fusatar da su ya ƙi ba abin da suke so man arda Allah bi sakhatin nas kafahu Allah mu'natan nas haka Aisha ta gaya na Muawiya to wa man arda an-nas bi sakhatin lahi fa wanda kuma ya yardar wa mutane da fushin Allah ya yadda ya yi abin da mutane suke so amma kuma Allah ya yi fushi da shi kaga wannan ardan nas bi sakhatillah ya yi abin da mutane za su ji daɗi za su more za su ci wane ne amma kuma a lokacin guda Allah yana fushi da shi lam yughnu anhu min Allah shay'a wadannan mutanen ba su isa su wadatar da shi da komai daga wajen Allah ba tabaraka wa ta'ala wannan riwaya sahiha ne tana cikin zuhud imam tirmidhi ya rawaito ta da abu nu'aym a cikin hilya da sauran malamai Allah musu rahama da ibn al-mubarak da ibn hibban wannan gabar jama'a abinda ibn al-qayyim yake nufi Allah masa rahama zai iya yiwa mutum ya zo a rayu musamman waɗanda suke masu da'awa ko masu karantar da mutane ko masu ilimi ko masu tagawa gashi nan a gaban ku yace ahlu dinin wa tuqan ahlu din kamar inda dinun wa tuqa wanda ya wayi gari yana da addini yana da takawa yake rayuwa a cikin mutane fasikai fajirai watakila shugabanni ne watakila ba shugabanni ba ne tofa ɗayan biyu ne ko dai ya tarayya da waɗannan mutane azzalumai fasikai a cikin zaluncinsu shi ma ya rinka yi ko kuma ya yi shuru kada taƙawarsa da tsoron allansa ta sa ya rinka magana a kansu ko dai ya yi tarayya da su ya yi wannan barnar ko kuma ya kama bakinsa kai ya ce komai a kansu to nan zai kubuta daga hannun waɗannan mutane azzalimai fasikai ibtida'an da farko ku gane da farko zai ga kamar ba za su masa komai ba sun kyale shi yanzu kamar malaman da suna ganin malamai ne wasu daga cikin wanda Allah ya ba su dama su faɗi gaskiya sai suke ƙin su faɗi gaskiyar saboda jin tsoron mai zai biyo baya wasu saboda san duniya in sun faɗi gaskiya ba za samu ba wasu kuma saboda tsoro idan ya yi magana za a masa kaza ibn al yake cewa salima minhum ibtida'an a farko dai waɗannan azzaluman za ka kubuta daga su daga farko amma fa bayan sun miƙe kafa akan barnar da suke yi sun samu gindin zama akan ta'adin da suke yi to kuma sun mai tasallatuna alaihi bil adha za su dawo kuma su juyo kanka su yi ta cutar da kai sama da cutar wanda za su yi maka a lokacin da ka ji tsoron ka yi magana a kansu ɗin nan sai sun ninninka maka yanzu sun ɗan daga ma ƙafa sun kyale ka amma nan gaba za su wulakanta ka za su tozarta ka za su ja ka a ƙasa ya ce ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليه وإن سلم منهم فلا بد أن يهان على يد غيرهم idan ku kana ganin ka kubuta ga waɗannan masu mulkin ko waɗannan masu sarauta ko waɗannan masu matsayin kana ganin a wajen su ka kubuta to ku za ka wulakanta a wajen wasu ka kubuta su kana gaba ka da problem amma za ka talaka kuma suna gaba da kai suna kinka za ganka a wulakanci a wajen talakawa a wulakanci a wajen mabiya eh kana ga a sama baka da problem kana ga waɗannan mutanen tunda su suke da kaza suke da kaza baka da problem ka gama da su na baka magana akan su ko wataƙila ka yi tarayya da su akan barnan su to amma su kuma sauran mutane kuma suna kallon ka za ka tozarta a wajen su za ka wulakanta a wajen su shine ya ce fala budda an yohana ala yadi ghairihim shi sa aka ce قل الحق كفدي غسكيا ولو على نفسك كودا akan kanka adalci shine duk wanda ba daidai ba abi hanya mai kyau da uslubi mai kyau a gaya masa ba daidai ba duk wanda ko yake yin ba daidai ba aka ki a gaya masa cewa ba daidai yake yi ba aka bi shi a haka to shi zai dauka daidai yake kuma wannan ba daidai din da yake ba sai yayi ribasin ya dawo kan kanka kai da kai shiru ka kyale shi ba gaya masa gaskiya ba wannan shine siyasar duniya a yau akwai mutanen da sun yi ƙarfi ba a taɓa janibinsu sam sam ba a taɓa janibinsu ba a isa a ce da su kun yi ba ko ku daina ba ba a isa ba idan ku kai to za ka iya neman kanka ka rasa nawa suka kashe nawa suka halakar nawa suka ɗaure nawa aka harbe nawa aka tura aka je aka yi masa obatakin yana tafiya da motarsa sai dai ka ji an ce mutum ya tafka hadari alhali wani aka tura ya je mai mummuna obatakin in ana so a kada kai a mota za a iya kada kai ba sai an je gida da bindiga an harbe ka ba ba sai an je masallacin ka an kashe ka ba za su ta ranar da za ka yi tafiya ne kawai sai a biya wani kawai sai a ce ka je kana cikin tafiya kawai sai wani ya yanka maka wallahi eh wanda ba eh suna nan da yawa da yawa idan ba a son ka da yawa hanyar tafiyar da kai suna da yawa ba wanda zai ɗauka cewa shirya maka akai muna da imani sai mu ce Allah ya kaddara amma wallahi su setin ne idan ba ana so a kashe mutum guda ɗaya a lalata shi yana da muhimmanci a kashe shi a lalata shi akan iya tarwatsa jirgi guda saboda shi kadai din nan an yadda an yi sacrifice duk wanda yake tare da shi ya mutu amma ba waɗancan ake nufi ba shi wannan shi kadai ake nufi wallahi sai a halakar da jirgi guda a halakar da duk mutanen da suke ciki saboda manufar mutum ɗaya kawai ake so a halakar shi ɗabi'ar ɗan adam malam Allah ya yi shi baya so idan ya yi ɓarna a faɗa ya ɓarna ɗabi'ar ɗan adam so yake ko dai kai tarayya da shi akan ta'adin da yake yi ko kai shiru ka zama mai ido kuma yawanci maɓarnata suna da wannan aƙida din idan kuma masu mulki ne to idan ka zuba musu idan ka kyale su suka yi ta abin da suka yi to daga baya kuma za su dawo kanka kai ma ba za ku buta ba idan kuma ka kubuta a hannunsu to tabbas baka da mutunci da daraja a wajen mutanenka wannan karatu ne mai muhimmanci zai taimaki mutum a rayuwa ya gane shi kwarai da gaske nan zaman lafiya ka bi abin da Allah yake so ka huta idan ka ce za ka bi son zuciya ko ra'ayin wasu to ka gadarwa kanka wulaƙanci sai ibn qayyim yace wa man ta'ammala ahwal alami ra'a hadha kaseeran fi man yu'inu ar-ru'asa wa ahli al-bid'i haraban min uqubatihim don Allah ka ji wannan magana faman waqahu Allahu sharra nafsihi nafsihi امتنع من الموافقة على الحرام الله أكبر وصبر على أدوانهم أدوانهم ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة إن شاء الله كما كان للرسل ولمن ولمن ابتلي من العلماء وغيرهم ابن القيم yake cewa duk wanda ya lura da halin duniya ka duba tun lokacin sa ba tun wancan zamanin duk wanda ya lura da halin duniya zai ga wannan abin da na faɗa din da yawa to ballantana yanzu ko ya ibn al-qayyim da ka zo wannan zamani munafirci a fili yake tafiya da kafar malam ana ganin mabarnata suna barna wallahi ba za a faɗa ba shiru kowa ya kama bakinsa shiru saboda kana jin tsoron kada kai ma ya jefa ka cikin zalunci da yake yi shirunka kana ganin shi ne ka kubuta hannun shi ya ce wannan yana faruwa cikin irin wanda suke yin suke taimakon shugabanni shi ne fi man yu'inur ru'asa wanda yake taimakon wani shugaba ko shugabanni da ahlul bida'i yan bida'a dan gudun ukubarsu mutum yakan je ya taimaki wani mabarnaci don kada ya ma hukuma kakan bi shi don kar ya cutar da kai duk wanda Allah ya kare shi daga sharrin kan kansa imtana aminal muwafaqati alal haram zai hanu ko kuma ya hanu daga aikata haram ya fi ƙarfin zuciyarsa ya hana kansa muwafaka akan aikata haram ya kuma yi haƙuri a kan zaluncin waɗannan mutane shugabanni to insha Allah ta'ala zai samu kyakkyawan ƙarshe a duniya da lahira sun matakunu lahul aqibatu fid dunya wal akhirah amma waye yake samu kyakkyawan ƙarshe duniya da lahira shine wanda ya kiyaye sharrin kansa ko Allah ya kare shi ya kiyaye kansa da muwafaka akan aikata haram mu'amala da haram cin haram gayyatar haram kuma da yin haƙuri akan zaluncin masu zalunci cutarwar masu cutarwa to insha Allah mutum zai zama yana da aƙiba kyakkyawan ƙarshe duniya lahira kamar yadda manzanni suka samu na'am an zage su an hantare su an ce mahaukata ne su an ce kaza ba abinda ba a gaya manzannin Allah ba to kamar yadda suka samu kyakkyawan ƙarshe to kai ma idan kai haƙuri da rayuwa ka bi gaskiya za ka samu kyakkyawan ƙarshe duniya lahira ya ce walimani tuliya min ulama'i da kuma waɗanda aka jarraba cikin manzanni a cikin malamai suka yi haƙuri an ba mu tarihi mun karanta su imamu ahmad su imamu shafi'i babu azabar da ba su sha ba a hannun masu mulkin zamaninsu imamu ahmad fatsumagu suka yi ta zuba mai sosai ka san me laifinsa saboda sarkin zamaninsa a wannan lokaci yana da aƙida cewa alƙur'ani halittar allah ne alƙur'ani halittar Allah ne shi kuma yana da aƙida cewa me alƙur'ani sifar Allah ne kawai saboda ya saba wa mai mulkin ya saba wa basaraken wannan zamanin in suka rinka dukansa sai sun sumar da shi imam ahmad suma da ka sani wallahi duka na gaske imamu shafi'i da ya ga dukan ya yi yawa ya ce kai ya ce ba zan iya jure wannan dukan ba gaskiya jikina ba zai iya daukansa ba yace zan yi tawili aka zo aka tara su a gaban sarki a gaban wane ne sai an sai kun yi bayanin aqidar ku akan alqur'ani Imam Shafi'i da yazo yace yayi wata hikima da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza yace dukkan su halittar Allah ne sai sai ya zare yatsa daya yana nufin ya cire alkur'ani akwai rubutu littafi guda da babubuka na ilimi da aka yi mihna ta imam ahmad in ka samu dama karanta za ka zubar da hawaye mihna jarraba wadda malami babban malami imam ahmad ibn hanbal ya fada kaga malami mai ilimi malami mai da'awa malami mai kaza a ce saboda sharrin shiwa gabani yan bid'a a shimfiɗe shi a yi ta zabga masa tsumagu sai ya suma gobe kuma a dawo a ci gaba da fafatawa wannan shine ake cewa fitnatu khalqil qur'an fitnatu khalqil qur'an fitinar bayanai da malamai da suka yi ta yi akan abin da ya shafi shin qur'ani halittarsa aka yi ko kuma sifar Allah ne me implication din in ka ce qur'ani halittan Allah ne to kenan kana cewa wani bangare na Allah halittarsa aka yi idan ka ce ƙur'ani sifar Allah ne to kenan kana nufin ƙur'ani ba halittan Allah ba ne don ku sifar Allah ya za ta zama halitta ce to waye halicce ta waye ya halicce ta ƙur'ani magana Allah ne magana ya turo aka rubuta to ya za a ce wannan halitta ce ba halitta ba ce to bayan shi a tarihi malamai da yawa sun wahala har na ƙarshe-ƙarshen zamani ma akwai malamin da ana rubutu a tarihinsa na manta sunan shi ce wata ranar tun zan gamu wallahi malam a rijiya suka jefa shi rijiya suka wulla shi kuma saboda kawai malami ne mai da'awa mai karantawa ala sunna wa ala tauhid Allah da hikimarsa da ya fada rijiyar a shi rijiyar akwai wani kogo kafin ka tsunduma cikin ruwan akwai wani dutse sai fadi kan dutsen sai bai fada ruwan ba idan an zo ɗiban ruwa sai a ji an riƙe guga a leƙa sai aga mutumin nan a zaune ɗalibansa suke zuwa suke nemo masa abinci a ɓoye sai su zira masa a cikin guga a ɓoye fa a sace watakila a rana ya samu sau ɗaya ko kuma kwana biyu bai samu ba sa masa a cikin guga sai ya ci shi kuma yana ba su hadisi yana cikin rijiyar yana musu karatu duk sun tsunguna a gindin rijiyar suna sa kunnansu abinda ba su ji ba ya rubuta suka sa ya sa aka kawo tawada ya rubuta musu ya aika musu su tashi su koma gida su je su haddace abin da ya koya musu sannan su sake satar hanya su zo rijiya a nan yake bayan gida a nan yake tsugunansa idan kana karanta tarihin malamai a da yadda aka yi musu azaba a hannun azzaliman shugabanni to malam ba a magana duba hajjaj ibn yusuf a sakafi karanta tarihinsa kamin ka samu azzalumin shugaba da ya zalunci mutane kuma yawanci mutanen kirki shi fa zalunci sa hasa bai bai kyale ba azaba da yanka mutane kisa shi da kai ba daidai ba wuka ne kawai amma sun yi haƙuri sai Allah ya kare matsayinsu da ambatansu ibnu taymiyyah nan da kuke ji ana faɗa a kurkuku ya mutu ba ko ba ka bane ya kamata a tambaya a tarihi me ya kai shi kurkuku a kurkuku a ɗaure ya mutu laifinsa ɗaya ya faɗi gaskiya to dama ibn qayyim ya faɗa yace in kai in kai musu ko dai ka musu muwafaka ka bi su sai ka kubuta za su ja ka jiki za a yi ta abubuwa da kai amma fa kana ganin suna barna baka isa kai magana ba kana ganin ta'adi wallahi ba za ka yi magana ba yanzu kuma jan a jikin kala kala ne za a yi maka hidima a buɗe maka lalita ta abubuwa ƙwarai kuwa mutane suna gigice amma kai idan ka biyu Allah a maka hanya da za ka samu arziki ka samu dukiya da za ka manta da talauci ƙofa ɗaya in aka ɗaga ma biro ɗaya in aka rubuta ma aka ɗora ka akan wata harka guda ɗaya wallahi sai ka samu miliyan dubu kaza Allah suna nan hanyoyin to amma za ka samu to amma me yi ƙarshen samu ba ka isa kuma ka faɗa abin da Allah ya ce ba ba duniya kake so ba ka same ta to amma kuma sai ka bar mu mu ci duniyar mu ma idan kuma ka iya ka karba kuma ka ce za ka yi magana to ku za a kawar da kai wannan kawai ka saya ka ajiye ko kana sane ko baka sani ba ko ka shirya ko baka shirya ba wata ran wallahi sai sun yi idaminka sai sun kammala da kai a yanzu fa a kasashen musuluncin nan wallahi adadin malaman da suke daddaure a cikin kurkuku ba wanda ya ce ma ga adadinsu shahararrun malamai masu tsoron Allah jagororin al'umma kuma me akan faɗan gaskiya ko akan ana jin tsoron in an kyale su sun rayu sun tara ɗalibai za su faɗi gaskiya za su yi kaza sai a ɗauki mutum a naɗe shi gaba ɗaya a neme shi a rasa wani magayyatansa aka yi taro yana kama an girmama shi ba sani ba shi an gama shiryawa abincin da za a kawo masa na daban ne shi da haka cikin abincin da za a zo duk iri ɗaya ne aka ba wa mutane shi ma aka ba shi nasa ashe akwai guba a ciki ya ci inda kowa ya ci da cokali da komai da nama ya abin nan ashe shi nasa na daban ne na gaya maka hanyoyin kashe kai na da yawa wallahi tallahi malam limada saboda kace mutane su yi gaskiya wani yana faɗa cikin baƙaƙen maganganun da aka yi ta gaya mana lokacin da aka shi malam jafar rahimahullah wani yana faɗa babban mutum ne yana ce a shi ya jawo kansa a irin wannan zamani ka zo ka ce wai sai ka faɗi gaskiya kai kai ne mai tsoron Allah kai ɗaya ne malami kai shiru mana ka zuba musu ido ka kyale su ya ce shi ya jawo kansa wallahi malam shi ya jawo kansa aka shi saboda ya faɗi mai ya faɗi gaskiya wani kuma gaya wani ya yi malami ya ce kai ina fa baka shawara ka tsaya ka ci abincinka kawai ka tsaya ka ci abinci ka rabu da su ka nemi arziki kawai duk inda ka ga za ka samu ka tara al'amuran ka rabu da su kawai su je ka je ka kare a masallacin ka ta koya musu alwala da tsarki kawai haka aka gaya wani amma kada ka yi magana akan masu barna lokacin suke barna to wani haka ibn al-qayyim ya faɗa walamma kana al'alamu to yanzu in kun lura kenan shi raɗaɗi na rayuwar duniya kenan ba wanda ya sai kubuta haka ne ba wanda ya sai kubuta kowa da irin abin da zai same shi yanzu ko a ofis ɗin gwamnati ne fa ma'aikatan gwamnati in ka ce kana da gaskiya to wallahi sai ka yi da gaskiya in ba ka wani zai batar da kai wani babban ma'aikaci yake gaya mu haka kurin wata rana ga ana ta turo masa text message ana cewa wallahi sai mun kashe ka wallahi sai mun ga bayan ka ka je ci gaba da yi za mu yi maganin ka suka hana bawan Allah nutsuwa da kwanciyar hankali da bacci sadab wata rana an turo masa wannan maganganun threatening na tsoratarwa za a kashe shi sai maza ya je kai kamfanin waya sai aka yi tracing sai aka nuna masa hukuma ta ba da dama court order aka nuna masa ga layin ga mai wayar ga hotonsa ga rijistarsa ga inda yake ana kunna masa sai ga ya san shi ma ɗaya ne daga cikin yaransa na ofis ɗaya ne daga cikin mai yaransa na ofis yaran na ofis ma yana cikin mai rike mai jaka amma shi yake nuna masa yake tura masa text na rashin mutunci cewa za su kashe shi dan me saboda ya rike wata kujera ta office ya hana a yi rashin gaskiya wallahi ina gaya muku duk mutumin da kuka sani yanzu a Najeriya muke na baku assignment duk wani mutumin da kuka sani a government sector harkar gwamnati misali in dai yana tsayewa akan gaskiya to ku je ku tambaye shi akan barazanar da yake fuskanta alam ɗin kenan ba ya tsaya ne akan malaman addini kadai ba ko a ofishin gwamnati ne in dai ka rike gaskiya ba kai ɗan ƙa'ida ba ne ba to za ka ga ƙa'ida kuwa wani jami'in tsaro ne ya je wurin da ake karɓar cin hanci biyan kuɗi ake yi a je wannan wuri sai ka biya kuɗi ma a kai ka wannan ma'aikatar kowannan ɓangaren shi kuma Allah ya ƙaddara aka kai shi wannan gurin ba tare da ya nema ba ba tare da ya biya kuɗi ba amma fa ana zuwa ana raban warwasu wato ana raba kuɗaɗe na banza sai baya karba sai wani ya zo ya ce masa idan kana son rayuwarka da zaman lafiyar ka karbi kuɗin nan in ba haka ba ɗayan biyu ne kaga wannan abin da mutanen suke a wannan gurin ko dai ka karba kai shiru a ci gaba da karba tare da kai na biyu shine ko ka ki karba ka nemi transfer ka bar gurin nan amma kana cikin gurin nan kuma kai ba ka karba abu na uku shine za su iya halakar da kai su kashe ka malam ya zan yi na ce ka nemi transfer to ai kullum sai an bani na ce in yi suka baka ka naɗe a takarda ka kai wa ogan wurin ka ce ranka ya daɗe ga wannan kuɗi ina so a bani receipt na dawo da su a bani receipt na dawo da su ai bai zai yiwu ba malam akwai damuwa akwai matsala akwai kaza akwai kaza to suna nan wurare da ake rashin gaskiya wurare da ake wadaƙa da dukiyar gwamnati wurare da ake cin amana wurare da ake warwaso na arzikin ƙasa amma wallahi ba sa so a bayyana ko a faɗa ko a tona asirinsu kuma duk wanda ya ce zai shige musu gaba wallahi sai sun kawar da shi ita najeriya ma ka ɗauka haka take kawai duk wanda ya ce zai gaskiya to wallahi sai an yi maganinsa ko kun sani ko ma kun fi ni sani yawwa ko kun sani ko ma kun fi ni sani shi yasa kuna ganin abubuwa da yawa suna faruwa na rashin gaskiya amma wallahi wanda ya kamata su yi magana ba za su yi magana ba bal ma wani abun da su ake yi yanzu wasu mutane fa aka kama ashe 'ya'yan manya ne aka kama sai wani ya zo ya ce wa wanda aka kama 'ya'yan nasa ya ce ranka daɗe ka kirawa ne ya faɗi wani babban mutum a jihar ya ce yaransa ne wannan sace-sacen fada ake na mutane aka kama 'ya'yan wani babba kuma aka ce masa ya kira wani yaransa ne wai yanzu rashin mutuncin ya kai ga hatta cikin 'yan ta'addan masu an shiga cikinsu an yi alaƙa da abokantaka da su ya zama kana da wani iko da su kana musu wani isani kana taimaka musu ka sa su yi wani samame da mamaye a wani wuri kuma hakan aka yi dariya ya dariya ce za a sako shi kuma wallahi an sako shi amma fa su ne ake korawa jiniya su ake kamewa in za su wuce su ake kaza su ake kaza wa isa ya fada ka isa sai su boye ka sai su nade ka shiru shiru shi sa muke cikin wahala muke cikin kunci muke cikin damuwa saboda mun sayi rashin gaskiya mun aure ta mun mata ciki har ta haihu ƙarya ta yawa abubuwa da yawa da ake waɗanda za su baka tsoro kana kuka kana zubar da hawaye wani dariya yake kawai wallahi tallahi dariya yake kai ne ka damu da lahira har kake tunanin zaka gamu da Allah wai wani ko tunanin ta yana yi wani yana tunanin ma akwai wani akwai wani ubangiji da zai tsaye da shi wallahi wani baya wannan tunanin kai ne kake sallah kake azumi kana tunanin wai akwai kiyama kai ibn al-qayyim yake cewa walamma kana al-alamu la wato makhlasa minhu albattata raɗaɗi ɗin nan da muke magana da ya zamanto ba wani wadda wato ya isa ya kubuta daga gare shi kwata-kwata azzallahu subhanahu wa ta'ala man iktara al'alam al-yasira al-munqati'a ala al'alami al-azimi al-mustamir bi qawli man kana yarju liqa Allah fa inna ajala Allah la'at wa huwa as-sami'u al-alim ba makawa dole sai an samu damuwa wallahi duk yadda kake jin daɗi da kwanci hankali ka ɗauka wata rana sai ranka ya ɓaci kar ka taɓa tsammanin komi zai zo ma wai ɗari bisa ɗari wallahi a'a akwai jarrabawa to tunda Allah ya riga ya san cewa ba wanda ya sai kubuta Allah ya yi ta'aziyya kuma ya rarrashi ga mutumin da ya zaɓi raɗaɗin ɗan ƙaramin raɗi raɗaɗi mai yankewa akan mana ya yadda ya samu raɗaɗin duniya ƙarami mai yankewa akan ya fada ya je ya samu raɗaɗin lahira al-mustamir abinda ake nufi ku yi haƙuri da ciwon duniya ku yi haƙuri da baƙin cikin duniya ku yi haƙuri da damuwa ta duniya ku yi haƙuri da wayo Allah ni yasu ta duniya ku yi haƙuri da talauci ku yi haƙuri da rashi ku yi haƙuri da abu gashi nan kuna gani ya gagare ku ku yi haƙuri da rashin gaskiya da cin amanar duniya na wannan duk raɗaɗi ne abu ne wanda ba daɗi kullum yau gobe in ka tashi za ka tarar da wannan gobe in ka tashi za ka tarar da wannan jibi in ka tashi har ka mutu wani ma ranar da mutu ranar da zai mutu ma sai ya gamu da bakin ciki da bacin rai to amma idan kai haƙuri da shi to ka futa da al'alamu al-kasir al-mustamir raɗaɗi mai yawan gaske mai kake shi ne na lahira Allah ce duk wanda yake fatan ya gamu da Allah lami lafiya to ajalin Allah mai zuwa ne ya Allah ka samu je a sa'a Allah mai ji ne masani fa daraba li hada al-alam al-munqati ajal ajalan wa huwa yawm liqa'ihi Allah ya sanya wa wannan raɗaɗi al-munqati'u mai yankewa ajalan Allah ya sa masa ajali lokaci shi wanne ne lokacin shi ne yau liqa'i ranar da a gamu da Allah duk ciwon duniya duk bakin cikin duniya duk saranka da za su yi duk sharrin da za su ma duk hasada da za su ma duk abin da za su maka ai anan ne duniya ana gamuwa da Allah ba ya kare ba shikenan wallahi malam duk wanda ya mutu ya huta da tsadan masarar nan da ake fama Allah duk wanda ya mutu ya huta da tsadar kayan masarufi ya huta da wannan bakin cikin kuncin rayuwar da wayar sauransu wannan dai wannan alam din dai ya huta da shi daman liqa Allah gamuwa da Allah shine karshen wata tsiya duka fal yace fayaltazzu al-abdu a'zama lazza bima tahallama min al-alami li ajalihi dan adam zai samu ɗanɗano shi daga lazza ne fayaltazza ya samu ɗanɗano mafi girman ɗanɗano saboda abin da ya jure bi ma ta hammala juriya dauriya da ya yi na duniya na raɗaɗi da ya ta samu min al'alami li ajalhi ciwon da ka samu raɗaɗin da ka samu don saboda kaza ba komai za ka ji daɗi Allah ya girmama wannan rarrashi wa aka da hadal aza bi raja'il liqa da kauna fatan gamuwa da Allah li yahmil al-abd ishtiyaqahu ila rabbih saboda bawa ya riki shaukin sa zuwa ga ubangijin sa ala tahammul al-alam al-ajil don ya dauki nauyin radadi na wurwuri shine ajil na duniya al-ajil ana nufin duniya bal rubbama غيبه الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس به كي mai imani wani lokacin gayyabahu shauku ila liqa'ihi tsabar shauƙin gamuwa da Allah tsabar shauƙin gamuwa da Allah yakan mantar da kai wato wato jin ko ganin radadi da sensin shine al-ihsas ji sensin bihi idan ka ka narke a cikin ƙaunar gamuwa da Allah to damuwar duniya bai fiye hana ka bacci ba kun gane tsabar shauƙin gamuwa da Allah tsabar kayar da duk abin da zai faru yana da ƙarshe za ka gamu da Allah to wallahi wannan tunanin yakan mantar da kai wani ciwo na duniya wani baƙin ciki na duniya wani damuwa na duniya shine bal ghayyabahu shauq ila liqahi an shuhudi alami wal ihsas bi shi yasa ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه شوقا إلى لقائه شسا منزن الله يرويك الله كأذر تاني ده شوق غموادك والشوق إلى لقائك يا الله يا الله كباني شوق غموادك مي شوق غموا متين يجي yana hankoro mutun yaje yana so yana yana yana yana yana tumbe yana jin ina ma ya gamu da Allah yana fatan ya gamu da Allah lami lafiya to wallahi wannan tunanin malam sai ya mantar da mutum bala'in duniya da yawa to shine annabi yake addu'a wa shauqa ila liqa'i wa shauquhu min a'zamin ni'ami shauki na gamuwa da Allah shine mafi girma yana daga cikin mafi girman ni'imomi walakin li hadhihi an-ni'ma aqwalun wa amal to amma wannan babban ni'ima ta ashauku ila liqa'illah shaukin gamuwa da Allah akwai maganganu akwai ayyuka da za ka yi dole akwai maganganu dole akwai ayyuka da za a kai kuma sababul ladhi tunalu bih sune sababin da ake samun wannan shauki na gamuwa da Allah tabaraka wa ta'ala kai ta karanta alqur'ani da bakinka magana ne kai ta faɗin alheri magana ne zaka samu lada kai ta ayyuka da za ka samu kusanci zuwa ga Ubangiji. Wa shauƙo min azamin ni'ami na faɗi wannan ko? Wallahu subhanahu wata'ala sami'un li tilkal aqwal. Allah yana jin dukkan waɗancan maganganu na ibada da kuke yi, alimun bi tilkal amal kuma masani ne ga duk waɗancan ayyuka wa huwa alimun bi man yasluhu li hadhihi ni'ma. Allah tabaraka wata'ala masani ne ga wanda ya cancanci wannan ni'ima kamar yadda Allah din yace wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'din. kamar haka ne muka jarrabci sashinsu da sashinsu na'am wa tasbirun za ku yi haƙuri wa kana rabbuka basira Allah ya jarrabe mu ga muna muna rayuwa wane cuci wane wane zalunci wane don mu yi haƙuri makocin ka ya bakanta maka sai ka yi haƙuri matarka ta bakanta maka sai ka yi haƙuri ka kasa bacci matarka ɗanka ya je yanka maka wata tsiya ya tayar maka hawan jininka sai an tararrashinka a ce kai za ka kashe ubanka ba yana da hawan jini yaro ya ji yayan kotsi a kenan ba nan nake gaya muku wata na fatawa cewa da Allah ba ta fatawa ta zuba wa ɗanta shinkafan ɓera ya ci ya tafi saboda bala'in da yake gana mata alam raɗaɗi ne wannan kenan ana nuna maka ba yadda za ka yi wani lokacin daga babanka za ka samu alam ɗin babanka ya ta haɗa maka wuta wallahi ta hada maka zafi kuma ka fi shi gaskiya kuma dole ka haƙura kai ne baka da gaskiya amma wallahi in za a yi lissafin gaskiya ka fi shi gaskiya alam kamar yadda Allah ya ce wa kadhalika fatanna ba'dhum bi ba'd fa idza fatat al abdu ni'mah idan wata ni'ima ta kubucewa bawa falyaqra ala nafsihi ka karanta wa kanka alaysa Allahu bi a'lami bi shakirin idan wani abu mai daɗi ya zo ma na duniya ya kubuce maka ka rasa shi to tunatar da kanka wannan aya sun ma'azzahum ta'ala bi aza'in akhar sannan Allah ubangiji musu ta'aziyya ko irin rashe su da wani rashin daban wa huwa innama jihaduhum fihi innama huwa li anfusihim jihadin da bayin suke fa kawo kan suke yi wa annahu ghaniyun anil alamin kaga jihadi fa alam zaka je ka tinkari abokin gaba da takobi in ya samu dama fasari ma wuya zai amma dole haka za ka tafi alam wannan raɗaɗi ne abu ne mai ciwo ƙwarai amma wai duk da haka Allah ya ce duk wanda ya yi ya yi wa kansa ne wa kan shi ya yi wa subhanallah kuma Allah ya ce ba ruwana da ku ganiyun anil alamin ba da wani bukata da za ku taimaka mu fa maslahatu hadal jihad tarji'u ilaihim lalahu subhanahu wa ta'ala wannan jihadi amfanin jihadi yana komawa ne ga bayi ba ga Allah ba ka duba dai jihadi duba mashakka ta jihadi duba nauyi na jihadi duba wahala ta jihadi amma wallahi yana komawa ne ga bawa ba ga Allah ba thumma akhbara annahu yudkhiluhum bi jihadihim wa imanihim fi zumrati salihin sannan kuma Allah ya ce idan kun yi hakuri kuka yi jihadi in kun yi hakuri kuka yi imani Allah zai sanya ku cikin zumra zumra ana nufin jama'a fi zumratin salihin fi jama'atin salihin Allah zai sanya ku cikin mutane salihai saboda karfin imani da kuka kai ta sallah lokacin mutane suna bacci kuka ta azumi lokacin mutane suna cin abinci kuka ta karanta alkur'ani lokacin wasu suna hutawa Allah zai ba ku lada ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة sannan Allah ya bayanin ga wanda ya shiga cikin harkar imani babu basira وأنه يجعل فتنة الناس أي أذاهم له ونيلهم إياه بالألم الذي لا بد منه كعذاب الله wanda ya shiga imani ba tare da basira ba ma'ana bai san cewa duk da imaninka Allah zai iya jarrabanka da abin mummuna ba wanda ya bai da wannan tunan shine wanda shiga imani bila basira kar ka taba zamanin wai dan kai mai imani ne mu'mini ne Allah bai zai jarrabe ka da wani abun bakin ciki da bacin rai ba kar ka taba zamanin dan kai imani da Allah tabaraka wa ta'ala Allah ba zai zo ya sa mutane su rinka cutar da kai ba wata baiwa Allah ta gama da larura ta shallake shekaru da yawa aure ya gagara ana neman shekara hamsin ɗai aure ya gagara wannan ya zo samu matsala wannan ya zo samu matsala sannan aka ta jarrabanta da wasu abubuwa da dama kuma abin sai biyo mata ta hanyar sihiri wani ne suka yi wani abin ya shiga tsakaninsu ya je mata sihiri ana mata bayani sai cewa take malam mene wa Allah ta ce mene wa mutane sai ta fashe da kuka ta ce ni ko me nake wa mutane da za a yi min wannan abin alam to idza dakhala al-insanu al-iman bila basira ja'ala fitnatan nasi ka azabillah idan mutane suka yanka maka tsiya ka fada cikin jarrabar mutane wallahi sai ka mai da ita kamar azaba Allah ne to wannan kuma shine kuskuren kar ka taba tsammanin abinda mutane za su yi maka a duniya wai wannan abun wai kamar azabar Allah ne la wallahi mutane za su iya maka su nuna ba sa yi da kai ba sa son ka ba sa maka za amma kuma kana da matsayi a wajen Allah kuma ko ɗaya ba su kai kusa da nan ubangiji ba idan shi ya niyan yi maka fa idza jaa nasrullahi li jundi idan nasara Allah ta zo ga rundunarsa qala inni kuntu ma'akum shi ina tare da ku wallahu alam bima biman tawa alaihi suduran suduruhu min an-nifaq me wannan ɗabi'ar Allah kaɗai ya bar wa kansa sanin me zuciyarsa take kullace da shi na munafurci wannan misali ne na munafiki wanda yake yaji alfitnatan nas ka azabillah والمقصود أن الحكمة اقتضت أنه سبحانه وتعالى لابد أن يمتهن النفوس abin da ake nufi a ƙarshen wannan fasali hikimar ubangiji tabaraka wa ta'ala ta hukunta cewa dole sai Allah ya jarabi rayuka Allah zai jarabi shugaban ƙasa Allah zai jarabi mufti babban malami Allah zai jarabi limamin limamai Allah zai jarabi wanda ya fi kowa tsoronsa ba min hikimatihi subhanahu wa ta'ala daga cikin hikimominsa ta'ala ya sanya ba ni sai ya jarabi kowa da kowa sai fa yazharu tayyibuha min khabithiha daga nan sai a gane mummuna daga cikin kyakkyawa kyakkyawa za a fitar a cikin mummuna na'am duk lokacin da ka dauko rariya ka zuba kake tankada garin masararka ai dole ka fitar mai laushi da me amma dufa a cikin garin ne to kuma mutane haka Allah yake muku ta hanyar jarrabawa Allah sai jefo jarrabawa sai a gane muminan kwarai a cikin ku da na banza da mutanen banza idin nafs fil asli jahilatun zalima ayran dan adam asali jahila ne kuma azalima ne waqad hasala laha bil jahli wad zulmi min al khubuth ma yahtaju khurujuhu ila at tasfiya zalunci da jahilcin da bawa yake tattare da shi shi yasa ya samu kazantar da dole sai ya fita an tsarkake shi shine ma yahtaji khurujuhu ila tasfiya fa in kharaja fi hadhihi ad-dar in abin ya fita a wannan duniya to alhamdulillah wa illa fa fi kiri jahannam in ko ba haka ba to a cikin gaushin wutar jahannama za a fitar mai duk wanda Allah ya taimake shi kazantar da yake tattare da ita Allah ya ɗora mai jarrabawa aka wanke shi a nan duniya to shi kenan ya fita zai je kiyama wajen Allah ba komai a tare da shi amma in ba haka ba to gaushin wutar jahannama ne kuma zai wanke shi to shi yasa wallahi wani lokacin ibtila'in jarrabawar ka same ta a nan duniya ka cinye ta ka wuce a lahira ka samu hutu shi fa maka alkhairi fa idza nuqiya al-abdu udhina lahu fi dukhulil janna idan aka jefa dan adam cikin wutar jahannama ta wanke shi daga ƙazanta wannan ibtila'in da bai same shi a nan duniya ba aka je aka jefa shi a jahannama ta wanke shi to kuma tunda an wanke shi ya zama mai tsarki sai a ce da shi je ka shiga aljanna wannan yana nufin akwai mutanen da mutanen kirki ne akwai datti da ƙazanta tattare da su amma ba a yi musu jarrabawa su a duniya ba su jarrabawa su a lahira za a yi musu ya tsunduma su a cikin wata jahannama zuwa wani lokaci daga baya sai Allah ce a ɗebo su in an wanke su sai a sa su a cikin aljanna ya Allah ka ba mu jarabawar mu a duniya mu tsallake ta mu wuce Allah kada ka sanya mu cikin yan jahannama abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh saboda kurewar lokaci ban fara karatu da wurin ba mu yi tambayoyi ba kuma muna za a yi sallah ranar yaushe yin shi za a yi sallah malam ranar talata ko to za mu sani ba za mu ba da hutu sati ɗaya bayan sallah ma'ana lahadin da za ta zo sati ɗaya ne ko zai zama ko sati biyu ne tun da talata ne lahadin da za ta zo banda ita lahadi ta gaba sai mu dawo insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya karba mana ayyukanmu Allah ya sa aljanna ce makomar mu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh